tunda muna magana a kan nifasi kan haihuwa a lokacin da mace ta haihu abin da za a ce ya kai mutum wannan haihuwar a wajen wannan malamai da ake ce wani fasi zarar ta yi wannan haihuwa ta zama mai nufasi ko da jini ya zo ko da jini bai zo ba. Ede wannan ba shi da fasiki wanda za a dogara da shi wajen sanin yaushe za ta bar sallah yaushe za ta shiga bar sallah. Idan masu ta haihuwar mage ta haihuwa ba jini idan aka ce haihuwar ta ne nufasi bai ba ki kuma ba ta sallah to yaushe ne za ta dawo yin sallah ta haka magana ta fi kan malamai ta fi karfi magana ta fi kan malamai ta fi karfi ita ce maganar maganar cewa jini ne nufas jinin da masu ke fitar da shi sanadin haihuwa ya ke cewa nufas a kan wannan magana kuma shi ma yana da alaƙa da zancen da muka a baya cewa da zarar mace jini ya fita mata sanadin jini da ya kai kwana ɗari da ashirin da ya kai wata hudu wannan jini da ya fita ana ce masa ana ce masa nifas wannan zancen shi ne ya fi ƙarfi kuma shi ne ya fi dacewa da dokokin shari'a za ka ga dokokin shari'a da suka lafiya da magana a kan nifasi to suna da akari da zuwan jini da kuma ɗaukewar jini ta haka zuwan jini shi ne zuwan nifasi ɗaukewar jini shi ne ɗaukewar nifasi don haka jinin da ya zo sanadin haihuwa sanadin haihuwa nan a kula idan an ce sanadin haihuwa yana iya gabatar haihuwa yana iya biyo bayan yana iya zuwa tare da idan jini ya zo shi kafin haihuwa ba ta haihu ba amma ga jini me hukuncin wannan jini sai mu tambaye ta akwai ciwon nakuda akwai ciwon mara idan har wannan jini ya zo tare da ciwon nakula ko ya zo tare da ciwon mara da mata sun ta bacci sai jinin ya zo to wannan jini ne ba su amma idan jini ya zo wa mai haka kawai ta ganki ya zuba kuma cikin da ya kai ga wata tara ko takwas ko bakwai ko wani makamancin haka kaga jini ya zuba ba tare da wani ciwo ba to a wajen wasu malamai Allah hailan a wajen wasu malamai kuma jinin ciwo ne ba shi da alaka da haila don a wurin su masu shi mata haila. Mun yi a baya a karatun mu na haila da muka yi cewa mace mai shi tana haila. Matuka cikin ya kai wata uku. Don haka idan mace ba ta ci ciwon naƙuda ba sai jini ya zo mata wannan jinin za a ce masa haila ba za a ce masa numfashi ba. amma idan ya zo shi da ciwon nakuda to za a kira shi nifasi ko da ba ta haihu ta fara jini yau kuma ba ta haihu ba to ba za ta yi sallah ba tana ciwon nakuda tana ciwon mara haihuwa ba ta sauka ba ba ta yi jini ba to ba ta yi haihuwa ba ta sauka ba to ba to a daidai wannan lokaci sunanta mai nifasi sunanta mai nufafi don haka za ta na sallah dukkan dokokin da za mu karanta na masu nufafi sun shafe ta ko da za ta kwana biyu ko uku jini yana zuwa ba ta haihu ba sunanta mai nufafi saboda zuwan jini sanadin haihuwa ya ki zuwa nufafi yanzu kuma wani jini ya zo sanadin haihuwa ta yaya muka san sanadin haihuwa ne saboda ya zo shi da ciwon naƙuda hakan nan galibi ne da aka saba idan ba ta tafi da jini a lokacin da za ta haihu jini yana fita ta yana fita to wannan ko kuma ta yana fita jini yana fita to wannan ma ana kama sa nifas shi ne ma galibin abin da aka ita sannan yana iya yiwuwa mace ta haihu ɗan ya fita jinin su kuma bai zo ba ya ɗauki lokaci ta haihu da azahar jini bai zo ba sai bayan sallar magariba za ta yi sallar azahar za ta yi sallar ta haihu ba bai ta haihu saboda jini ai jini ne ya nifas muka ce zance mai inganci jini ne ba ba haihuwa da nifas a wurin wanda suke ce haihuwa da nifas to idan ta haihu ko da jini ne zo ba za ta yi sallah amma da ce mai inganci zuwan jini shine zuwan nifas haka idan ta haihu jini bai zo ba to in dai lokacin sallah ya yi za ta yi sallah idan jini ya zo duran da jinin ya zo daga nan ta fara nifas ta haka yana iya yiwa mace ta haihu ta yi jini kafin haihuwa yana iya yiwa ta jini tare da haihuwa yana iya yiwa ta jini bayan haihuwa dukkan wannan jina ne guda uku matuƙar sanadin haihuwa ne to jinin ne ba su dukkan hukuncin da za mu faɗa a nan gaba wanda ya samu ne ba su ya tafi wannan ma. Malam yace wani nifasu kan haihu nifasi kamar hailaye fi masjidi a hana wasa to kaga anan wanda da malam yake fi masjidi a hana wasa domin magana farko da yake an nifasu kal haili nifasi kamar hailaye wato kamar jinin al'ada yake to anan za ka rubu me yasa malam yake nifasi kamar jinin al'ada yake ba kamar jinin al'ada ne suna da bambanci da yawa amma sai ke fi mace a hannunsa ana ababen da jinin al'ada ke hanawa nifasi ma yana hana su ta nan ne suka yi kama ta nan ne suka yi kama amma idan ka bar wannan bangaren ai ba su yi kama ba nifasi ba kuma haila ba domin ko da kalar ya sha bambam warin ya sha bambam yawan ya sha bambam sanadin su ya sha bambam haila ba ta da sanadi kamar da muka rasa a baya ba ta da sanadi ni ba ta kuma sanadin ta haihuwa kwanakin su ya sha bambam kwanakin haila mafi yawancin sa kwana goma sha biyar kwanakin nifasi za mu karanta mafi yawancin sa kwana sittin a malikiya a wajen gurin malamai kwana arba'in nan ma bambanci sannan jinin al'ada jini ne wanda ake balaga da shi amma jini ne fati ba a balaga da shi idan mace ce jinin al'ada in ba ta taɓa yi ba ran da ta yi to daga nan in ja ba a san ta balaga ba daga nan a san ta balaga yanzu da ta yi jinin amma zai iya yi wa mace ba taɓa jinin al'ada ba ta yi jinin nifasi kuma ba za a ce da shi ta balaga akwai yiwuwar wata jiya jab da jinin al'ada da zai goshi na farko sai aka tsamce ta da aka sami yake kuma daidai zuwan jinin al'ada lokaci ne da yake mafi sauki na ɗaukar don haka sai suke shi da sanadin wannan sabuwa sai ba a ga jinin al'ada ciki kawai sai bayyana to kaga anan ko dai a ce ka balaga ne da ruwanta da yake sa wadda sanadin sa ciki ya samu ko kwace da cikin da ta ɗauka duk ɗaya lokacin da zo haihuwa da kike jinin nifasi ba za a ce da shi ta balaga haka jinin nifasi bai zama alamun ba alama daga cikin alamomin balaga amma jinin al'ada yana zama alama daga alamomin balaga haka suna da bambancin da dama a tsakanin don haka yanzu anan da mana yake nifasi kamar al'ada yake kuma nan shi da kansa yake imani amma ba cikin hannunsa abinda jinin al'ada ke hanawa libati yana hana kamar sallah inda ya shafi azumi ɗaukar alƙur'ani kiran shiga masallaci tawafi saduwa da miji duka kamar yadda al'adun al'ada ya hana waɗannan abubuwan to jinin nifafi ma ya hana bala yake wa aksaru hutu suna yawa mafi yawansa kuma kwana da shi haka yake a malikiya wannan shi ya shahara a malikiya amma asali fatawar da imam malik amma daga baya imam malik ya dawo daga wannan fatawa ta fara shi ya bar duniya ma bashi da magaya yana daga cikin matsaloli waɗanda imam na malik rahimahullah ta'ala ya bar duniya ba shi da wata magaya a yawan kwanakin jinin ba da ya taɓa ba da fatawar kwana arba'in sai aka zo masa da labarin cewa ga wata nan fa ta yi kwana hamsin ya ɗauki ya ce kuma sai aka zo ga wata fa ta yi kwana sittin ya ɗauki ya ce kuma sai aka zo ga wata ta yi saba'in kuma ya ɗauki ya ce wannan al'amari a ji a tambayi mata da haka sai ya zama ya fi gaskin naira a Allah ta'ala kuma duniya ba su da mata kama jumhurin malamai sun tafi a kan cewa mafi yawan kwanakin jinin al'ada kwanakin jinin ibadu kwana arba'in saboda hadisin Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha kamar yadda ta rawaito cewa كانت المرضعة تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ما تم عظيم نفاسي مكتن جسنا زمع أزامن النبي صلى الله عليه وسلم كان أربعين wannan hadisi shi da cewa ummu salama ba wai magana ita manzo Allah sai ce mata sun kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zama kwana 40 a ibadi kaga mata ce ya ce ba ba ta ce a dinga zaman kwana a bai a ta ce ita dai ta dingina zuwa gare shi ko zuwa ga zamanin to wannan takariri ne na tunda ba a samu kuma ya ce dan ne za su zauna kwana arba'in ko kuma ba a samu ya ce eh haka abu ne ko ya tabbatar ko ya kore to wannan shi ne madogaran mafi yawan malamai akan cewa masu ifafi kwana arba'in wanda har ma imam musulmi ne رحمه الله تعالى بايم وانا حديث جيد سوى وقد أجمع أهل العلم من أصحاب العلماء يتي ما لمي تجسين أقوم زال العلماء سوي تاريا سوي إجماع والتابعين ومن بعدهم التابعين جواز الكبير مكبايا على أن المفتاء تدع الصلاة أربعين يوم akan cewa mace mai yin libas tana gwajin sallah tsawon kwana arba'in illa an tara kuhura qabla zalik sai dai idan ta ga sarki kafin kwana arba'in din fa inna ta tafi salli to in ta ga sarki kam za ta yi wanka ta yi sallah fa in ra'ati jama ba'da arba'in idan ta ga jini bayan kwana arba'in fa inna akthar ahli ilmi qalu la tada'a la la tada'a la tada'a salata kan za ta rabu salata ba da nasai mafi yawan malamai sun ce ba za ta bar sallah bayan kwana ba wannan shi ne maganar imam musulmi wanda yake danganta ta ga mafi yawan malamai har ma yana kiran abin ijma'i bare da mafi ijma'i ba domin malami kamar imam malik da kuma manya-manyan almajiransa da suka tafi akan kwana sittin wannan sabani ne mutaba wanda za a yi la'akari da shi wanda zai hana a kira wani ijimali ba za a kira shi ijimali ina ce mafi yawan malamai da haka ya danganta wannan fahimtar da mafi yawan malamai cewa mace mai jini lifafi za ta zauna kwana arba'in bayan kwana arba'in idan bai tsaya ba to jinin da ya zama jinin cuta za ta ci gaba da sallah tawafi karatun alkur'ani zuwa masallaci da kuma saduwa da duka ba abin da ba za ta yi ba daga cikin abin da aka hana matuƙar ya hana haura kwana a waje saboda shi ne abin da aka sani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da aka sani a zamanin sahabbai fata mu da haka nan za mu ji wannan fatawa ta mazhabar malikiya akan cewa mata masu jinin nifasi za su zama kwana sittin magana ce wanda ta kai ta a mazhabar malikiya amma da yawa da cikin malamai ko ke mafi yawan malamai kamar da makaranta har ma da hadisi musalama da yake tabbatar da cewa ai abin da aka sani shi ne kwana arba'in idan ya haura kwana arba'in to ya zama jinin ciwo sai kuma ya zama jinin ciwo sai kuma ba zai ci gaba da ainihin wato sallah da azumi
ɗauke mata to za ta ci gaba da ibadarta kamar yadda malam yake fa idan qaba addam qablaha walau fi yawmin wiladati iqtasamat wa sallat idan kuma jini ya yanke mata fa idan qaba addam idan jini ya yanke qablaha kafin waɗannan kwanaki sittin ko arba'in da muka ringaya walau fi yawmin wiladati ko da kuwa a ranar haihuwar ce igtatalat wa sallat sai ta wanka ta sallah wato da a ce masalan da za ta haihu a ranar sai jinin ya ɗauki to za ta yi wanka kuma ta ci gaba da sallah sai zai yi har mutum kama ya koma mata a ranar sai zai yi wuna ce yau ba aika ne ba in zai yi wuna ce yawa don haka a babban abin da aka bi shi ne jinin kawai sai dai kamar yadda jinin al'ada yake da alamun ɗaukewa haka jinin nifasi yake da alamun ɗaukewa kuma alamun zuhiri ɗaya ba su da bambanci alamomi ne guda biyu mun karanta su lokacin karatu akan al'ada ko dai ganin farin ruwa ko kuma ganin jihohi wato kushewar farci waɗannan alamomin guda biyu su ne dai alamomin ɗaukewar nifasin ma inda ɗauki sannan hakan nan sufura da kudura wani fasu wani ruwan nama gurbataccen jini ba su da tasiri idan sun biyo bayan sarki kamar yadda muka yi a karatun jinin haila haka yake a karatun nifashi duk kalar abin da mace ta gani bayan ta ga alamar sarki to wannan kalar matsar ba za a kira shi jini ba ba zai mai da ita baya ba ta wanke gabanta ta ci gaba da ibada amma duk kalar abin da za ka gani kafin sarki to hukuncin da hukuncin jini mun yi wannan bayani a karatunmu a kan jinin al'ada malam yake fa idza awada haddamu idan jini ko ya dawo mata idan jini ya dawo mata fa in kana bainahuma khamsatu ashara yawman idan ya kasance tsakanin su akwai kwana goma sha biyar tsakanin jini da ya ɗauke da jinin da ya dawo sai ta lissafa ta ga ya kai kwana goma sha biyar akwai kafin ci gaba da wannan waɗancan kwanaki da muke magana arba'in ko sittin da muka yi magana yana iya yiwa kwanakin nan su je ruwa mace yana iya yiwa kuma ya yanke mata idan sun je ruwa mace sun yadda ta haiku ta fara jini bai ɗauke ba ba ta ga alamar ɗaukewa ta ba sai da aka kwana arba'in har yanzu akwai mata masu haka kwana arba'in nan kuma kamar ɗauke wannan sarki ta fiye ɗaya ku tabbai mata ku ta mamaki to idan ba ta ga alamar ɗaukewa ba har sai da ya kwana arba'in cak sannan sai ya ɗauke wallahi alhamdu idan kuma ta ga alamar ɗaukewa a wasu kwanaki ko kwanan ka goma ko kwanan ka sha biyar ko kwanan ka ishirin ko kwanan ka ishirin da biyu sai ya ɗauke kuma ta ga alamar ɗaukewa ta ci gaba da sallah da azumi da tawafi da sauran abubuwa to ya rage ko dai ya dawo mata kwana kusa ko kuma a ce bai dawo kwana kusa ba dawo wata kwana kusa a ce ya dawo kafin kwana goma sha biyar. Idan ya dawo mata kafin kwana goma sha biyar, to lissafin ka lissafin baya. Idan za ta yi kwana ashirin da biyu, sai ya ɗauke mata da alamomin ɗaukewa, sai sai kwana biyar, kuma sai ya dawo, to kwana biyar ba su cika adadin yawan kwanakin sarki ba. Mun yi al'adun jinin al'ada, mafi yawan kwanakin sarki kwana goma sha biyar to tun da kwana biyar ne a tsakani wani jini ya zo to ba sabon jini ba kwana goma tsakani ba sabon jini ba kwana sha uku sha hudu tsakani ba sabon jini ba har sai yayi kwana sha biyar a tsakani sannan ne za a lissafa ta matsayin sabon jini ta haka wancan jini da ya zo shi bayan kwana biyar sai a ɗauke shi sai a ɗora akan wancan kwana ashirin da biyu in kwana uku yayi a ɗau kwana uku jinin a kai ishirin da biyu can kwana ishirin da biyar kenan ko da kuwa in ta lissafa za ka ga wajen kwana ishirin da wajen kwana talatin ne ma da biyu tunda ba bayan wajen kwana talatin ne daidai ke domin ta yi ishirin da biyu bayan kwana biyar sai zo ta yi kwana uku a kwana talatin kenan to amma kwana biyar ɗin da ta yi da ta yi ƙarfi kwanakin ƙarfi ne ba kwanakin jini ba kwana uku da ya zo ya yi sune kwanakin sai ta ɗauki ta ɗora a kan ishirin da biyu ta sai zama ishirin da biyar a kwanan gado ta yi kwana talatin a kwanan jini kwana ishirin da biyar ta haka inda a ce zai dinga yayyanke mata kamar yadda muke a karatun mu na jinin al'ada da a ce zai dinga yayyanke mata to za ta kirga kwana arba'in ɗin nan ne ba da lissafin kwanakin da jinin kaɗai yake zuwa. Don zai iya yiwuwa a ce ta yi kwana saba'in jini da daina ba yana yawo yana kai yana komowa. Amma in ka tattara kwanakin ka gaba ɗaya ba lallai ba kama arba'in ba. Da haka in dai har bai yi kwana sha biyar tsakani ba tsakanin jini da jini. To idan jini ya zo hukuncin sa hukuncin na baya. In nifasi ne to shi ma nifasi ne. in al'ada ne to shi ma al'ada amma an san cikakkun kwana sha biyar to ya zama sabon jini in na bayan nifasi ne to yanzu wannan na biyun haila ce in na bayan al'ada ne to yanzu wannan wata sabuwar al'ada ce daban mace mai idda za ta iya ta ce to na biyu ya zo shi ne yana da gaske hukuncin san amfanin sanin haka idan an saki mace tana nifasi sai jini ya ɗauke mata da jini ya ɗauke mata tana da fashi ba ta fara ba ta fara hidda ba ba ta fara hidda ba sai jini ya ɗauke mata da jini ya ɗauke mata sai ya dawo haka idan bayan kwana goma sha biyar ne ya dawo mata za ta ɗauke shi a matsayin haila in ta ɗauke shi a matsayin haila kuwa to za ta fara lissafin hidda idan barci ya zo mata a wani asma da sai sai barci ya zo mata an fahimta don haka kaga da zaran an ce mace abin da ta lissafa ya kai kwana goma sha biyar to wurin da zai zo nan gaba jini ne wanda yake zai shiga wani lissafi na idda idan ne haila ce za ta lissafin a matsayin idda ta farko ko ta biyu idan ne nifati ce to za su da samun a matsayin idda ta farko tunda ba a lissafin idda a cikin nufashi an fahimta to wannan shi ne abin da ya kamata maza da mata duka a fahimta dangane da abin da ya shafi wato tazarar da ke a tsakanin jini da jini da kuma abin da yake bambanta nufasi da kuma jinin al'ada a bayan mace ta kammala jinin da nufasi in an samu kwana goma sha biyar to wannan nabi ya zama mai ya zama shi yasa wani ce kana sani haihuwa to na biyun ya kasance ya zama haila ya zama al'ada wa illa mala ce in ko ba haka ba me yake nufi da wa illa duk da kai sha biyar ba in bai kai kwana sha biyar shine wa illa in ku bai kai kwana sha biyar ba tsakani dumma ila al-awwal dumma dumma ila al-awwal a tara shi da na farko a tara shi da na farko wato na baya da ya wuce in na baya ne fasi ne to sai a tara shi da madinin ne fasi ta haka abin da aka yi na farko kamar su ne misali in kwana ishirin da biyu ne yanzu ta kwana biyar na tsarki sai ya dawo kwana biyar ba su kai su zama kwanakin tsarki ba don haka ba su ma'ana na nufin ba su kai su zama kwanakin sabon jini ba don haka wannan kwanakin da jini ya dawo kuma in uku ne ta ɗauke su sun ma'ilan awwal sai a haɗa su da waɗancan ishirin da biyu kana min tamamin nifasi ya kasance daga cikin cikon jinin nifasi an fahimta insha Allah yawwa ana ta magana ko an gama ba za ta bar ka'ida ba idan jini ya dawo mata idan an samu tsakanin kwana goma sha biyar tsakanin mai fati da wani jini kimanin kwana sha biyar an samu sai jini ya zo mata da ya zo mata ta ɗauki jinin al'ada kuma sai zarce da su saba mata ya ko saba mata al'ada ya za ta yi rawar su za ta yi ta bi shi ta saurare shi ta ɗauki ya riga ya zama al'ada tun da aka san kwana sha biyar ya zama haila da haka hukuncin karatun da muka akan al'ada ne shi ya hukunta sai ka yi sai ka yi maka ne na ya ke ta maka istilhari shi ne ƙarin kwana uku sai ka yi maka istilhari kamar yadda muka karatu a baya sai yi fatal ya kare ku malam ya ce asfalat fasalin fil auqat fasali ya zo ya mana magana dangane da lokutan sallah Allahu akbar malamai bayan Allah wato duk karatun da muka yi a baya abin da ya shafi sarki ne gaba daya duka wannan shirye-shirye ne ake gafara sa ne ake wa sallah da aka sake lissafa rukunan musulunci guda biyar da aka ambaci tauhidi da aka kai sallah kaga ba ce sarki ba ba ce haila ba ba ce alwala ba ba ce to sai aka ce sai aka ce sallah to amma dukkan abubuwan da kuma karanta a baya sallah bai yiwa gare shirye shiryen ta ne duka da haka dole sai an yi ilimi a kansu sai an san su gabanin ko maganar sallah to shi sa galibi malaman fiqhu zai yi wuya in ba irin Imam Malik ba Allah ya masa rahama cikin muwaffa shi da lokutan sallah ya fara a motarsa to amma zai yi wuya aka samu a littattafa an zo za a yi maka karatu a fara maka da sallah kai tsaye sai an gabatar da karatu a kan tsarki saboda sallah ba ta yi wata da tsarki to sannan magana a kan sallah waɗansu sukan fara da kiran sallah da ikama kafin a je magana da lokutan sallah wasu kuma sukan fara da lokutan sallah kafin a je kiran sallah da ikama wato masu farawa da kiran sallah da ikama wato suna ganin kamar kiran sallah da ikama wasu ilmomi ne da ya kamata a san su kafin lokacin sallar ne saboda in lokacin da yi kan sai da kira to bari a gaya maka ya ake kira kafin lokaci ka sani kafin lokaci ne lokacin ya yi ka kira da ya same ka kariya wasu kuma suna farawa da lokutan sallah bisa la'akari da cewa ai ba kowa ne yake kiran sallah ba kowa ne yake yi sallah zai kira sallah ba kiran sallah ya shafi waɗansu wurare ne kamar masallatayya da wuraren jami'i kuma ba dukkan musulmai ne suke jami'i ba don haka su suke farawa da lokutan sallah tukunna sannan ya kama kuma ba wajibi ba ne lokacin sallah shine a an kushe kuma sai ya yi sannan a kira sallah sai ya yi sannan a ikama to duka wannan dai ta'lilat ne irin nasu na malamai wannan fasali ya zo mana magana dangane da al-awqat lokuta amma na sallah lokacin sallah القرآن بزمان سوى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لن صلى كاتبا في أكم مني ونوجد تشن أبو كم ميلوكتي موقوتا ميلوكتي Allah ya sanya wa sallah lokaci kuma ya sanya falala ta musamman ga masu yin sallah akan lokaci an tambayi maza Allah sallallahu alaihi wasallama أي العمل أفضل ولا أيدي فلا لا يتي الصلاة على وقتها يتي ينسلى أكل لوكتها ينسلى أكل لوكتها شيني أيدي ما في درجة أيدي ما في غلنا أو جعل الله سبحانه وتعالى كما الله يا درجة لوكتها سنة سيبدأ تزروري da dama daga cikin uzurori waɗanda ka iya hana mutum sallah amma Allah madaukakin sarki bai ajiye su a matsayin uzurori da za su hana yin sallah kwata-kwata ba sai dai ya basu a matsayin uzurori da za su hana yin sallah cikakken yadda ake son ta misali annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ja mutane sallah a lokacin yaƙi wannan sallar sallah ce da aka yi ta jam'i waɗansu suna sallah wasu kuma suna fuskantar abokan gaba suka yi raka'a ɗaya da ya raka a ɗaya tare da su sai ya jira suka cika ta raka a ɗaya su da kansu shi kuma yana tsaye suka sallame suka tashi sai da suka karɓi waɗancan kun ga nan mamu ya yi sallama kafin liman ko waɗancan suka zo suka shiga taho a bayansa ya ƙara da raka a ɗaya da ta rage tare da su ya yi sallama suka tashi suka cika ta raka a ɗaya sannan aka ci gaba da fafatawa inda a ce sallah akwai rangwame dangane da lokacinta da shi ake kawai ku bari sai an gama yaki gaba daya kwayi ta yin karaye amma har ya kai da sallah ana bukatan a hakan ma a tsaya a yi sannan ba haka ba alkur'ani da Allah ya ce fa in khiftum farjalan aw rukbana idan kun ji tsoro ana wuri ya yi wuri yaƙi ya yi yaƙi farijalar to kun sallah a kan ƙafafuwanku aure banan ko a kan ababen hawanku nan ana nufin mayaka idan kananin yaƙi ya kai ga ya wacce damar ma ba za a iya samu ba damar da za a yi sallah da liman kashi ɗaya suna zaho kashi ɗaya suna yaƙi sannan waɗannan su damar ne bayani idan wannan damar ba za ta yiwu ba to an mutu afuwa su yi sallar a halin da suke ciki da takwabin su suna guje guda suna kan abin hawa ana yakin ba a fasa ba suna sallar bakin ka yana karatu yana tasbihi yana kabbara zuciyarka tana maka ayyuka zuciyarka ta ruku zuciyarka ta sujuda tunda a halin yaƙi ba zai yi ka sunku yayi ruku'u ba ba zai yi ka sunku yayi sujuda ba zuciyarka ta ka nuna za ka gaya maka yanzu ta yi ruku'u ka yi ruku'u za ka gaya maka yanzu ka yi sujuda dukkan wannan ana tattalin wannan lokacin ne kar ya wuce ba a yi ba in ji inda a ce akwai wani uzuri da zai sa a ce wa mutum ya haƙura da yin sallah daga baya yi karatun su in ji wannan ya kamata ya daga shi yaƙi da lokacin addinin Allah mafiya darajar aiki a wajen Allah yaƙi aikin da mutum idan mutum ya mutu yana yi Allah ta'ala ya yafe masa ya karbe ta matsayin shahidi tun daga nan gidan duniya ba lalle a yi masa wanka ba ba lalle a yi masa sallah ba ba lalle a masa likafani ba haka za a binne shi a cikin kayansa a cikin jininsa saboda haka Allah yake son ganin kayansa alqur'ani yake kar ku yi tsammanin masu mutu suna raye a wajen Allah ana arzuta su amma wanda yake kan wannan aiki ne girma a wajen Allah ne irin wannan matsayi a wajen Allah Allah bai dubu dan aikin da yake yi a masu yaki ku bar Allah sai an gama yakin sannan a aika rayu waɗannan abu dalilai da ire-iren su za su nuna maka wato yadda al'amarin lokacin sallah yake a wajen Allah da manzansa alaihi salatu wassalam ya wuce da duk mutane suke tsammani kudurorin da ba su kasa tara sun karya ba suna sa a bar sallah suna sa a gwaggwa musu sallah suna sa a bar salloli a bar sallah ta fitar da lokacin ta wannan kuma ta'adi ne da ta'addanci a addinin Allah waɗanda suke wasa da salloli akan lokutan su su ne irin waɗanda Allah ta'ala yake cewa a kansu fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun Allah yake bane na azaba da wuta ya tabbata ga waɗannan masu yin sallah waɗanda an salatihim sahun suke rafkana daga yin sallah akwai bambanci tsakanin rafkana a cikin sallah da kuma rafkana daga yin sallah rafkana a cikin sallah sha'ani ne na mantuwa wannan uzuri ne karɓaɓɓe manzon Allah masa da ma'a salama ya gamu da wannan wajen tattaro biyar a cikin sallolin da ya a rayuwarsa rafkanuwa a cikin sallah kenan amma rafkana daga sallah ba mai ji sai halakacce rafkana daga sallah shine barin sallah lokacin ke wuce wasa da sallah rashin biyo sallah muhimmanci wani shi ne rafana daga sallah mai yin wannan yana da narko na azaba a wuta ubangiji ta ala kare lokacin sallar nan matsayin sa ya kai ga mala'ika jibrilu sai da ya tafiye tafiyen kwana biyu yana zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gwada masa lokacin sallah yayin da ya zo rana ta farko a sallar asuba ya gwada masa ya ja shi sallah mala'ika jibrilu shi ya ja manzo Allah alaihi salatu wassalam sallah a rana ta farko a sallar asuba ya zo lokacin farko na sallar asuba da za mu karanta nan gaba ya ja shi sallar asuba ya tafi da azhar ya zo lokacin farko na azhar ya ja shi sallah da la'asar ya zo lokacin farko ya ja shi sallah da magariba ya zo haɗuwar rana ya ja shi sallah da isha ya zo lokacin farko ya ja shi sallah sai wata gari wata gari asuba sai ya dawo masa a ƙarshen lokaci ya ja shi sallar asuba da azhar ya dawo masa a ƙarshen lokacinta ya ja shi azhar da la'asar ya dawo masa a ƙarshen lokacinta ya ja shi la'asar da magariba ya dawo masa a irin lokacin jiya ya ja shi magariba da isha ya dawo masa ƙarshen lokacin isha ya ja shi isha a wannan lokacin ne kuma sai ya ba shi fatawa sai ya ce masa baina azayni sana'a tsakanin waɗannan guda biyu a nan sallah take mana lokacin jiya da na yau na kowace sallah a wannan tsakanin a nan sallah take to kaga karatun kwana biyu aka akan lokacin sallah wannan ma zai kada nuna maka cewa lokacin sallah a wajen Allah wani abu ne mai muhimmanci ya wuce mutum da gangan da gangan ya yin sallah har lokacin ke fita kuma daga baya kawai ya zo shi ya ce zai yi ta sai sa wasu malamai suka ta kan cewa in yayi ma ba za a karba malaman kokala domin da gangan ya yin sallah lokacin ke wuce kuma kai yanzu yanzu kai kai ne ka ba da ka kama da wani kace zai zo ma kafin naira ɗari ya tafi waya ba za ka buga a lokacin waya za ka buga kai tun da kai mai bukata ne to haka bukatar ka ce za ka buga waya a lokacin kana kaci babu kuɗi ya kace mun kaci sauri ga Allah ka mun kaci yanzu ka dawo na dari da ya tafi shi ka kafdar sa har ka je ka kane bukatar ka saka ka buga kai bukatar ka har ka wanta ma sai lokacin da ya ga bukantarin ka sai ya zo shi sai ya ce maka a ce ka ake rika shi garin zai siyo ma za ka tsawa ta ka ce zai kasu kai me ya sa to lokacin da ka bukace shi da abu ba lokacin yamma ba wannan ya jawo ya zama mai laifi wannan ya jawo ya zama abin zanci wannan ya jawo ya zama ba ka bukatar wannan abu a wajen ka ba a bukata to wani sana Allah da ba mai bukata ba ya sa ma lokaci kuma kamar lokacin ya wuce kuma da gangan kuma da sanan daga baya ka zo ka zo ka wurga ta wato a lokan hana su kaka wannan hatsari ne mutane sun kasa ganewa sanan lokutan sannan nan cikin hikimar Allah madaukakin sarki ya sanya mana lokutan sallan nan har kashi uku akwai lokacin da ake ce masa muktari ba muktarin anguwar ku ba muktari wato zaɓaɓɓen lokaci shi ne muktar zaɓaɓɓen lokaci wanda Allah ya zaɓa lokaci mafi daraja lokaci na zaɓaɓɓun mutane sannan akwai lokacin da ake ce masa daruri wato lokacin laruri shi kuma wani lokacin da za mu zo mu karanta shi shi kuma lokaci ne na masu larura mai larura idan ya yi sallah a wannan lokacin sallarsa ta yi kuma bai yi laifi ba marar larura idan ya kai sallarsa wannan lokacin sallarsa ta yi amma ya yi laifi lokacin laruri lokacin sallah ne ba ta fita ba sai dai ka kai ta wannan lokacin ba da larurar ba zunubi amma ta yi kuma a gan amma shi ne larurar idan ya kai ta wannan lokacin bai laifi ba ne larurar kamar barci kamar mantuwa kamar mai jinin al'ada jinin ta sai ɗauke mata a lokacin laruri kamar kafiri sai ya musulunta a lokacin laruri duk irin waɗannan su ne uzurori a shari'a kamar nomaye ko mai farfadiya sai ya farfado a lokacin laruri ma'aukaci sai ya warke a lokacin laruri dukkan waɗannan uzurori ne da shari'a take karɓar su wadda idan ya faru da mutum sai lokacin laruri ya samu kansa to za a karba amma ba wai mutum kawai kawai aiki ya maka yawa shi kenan sai ka kana lokacin laruri ba a'a shi yana da wani zaɓi irin nasa an fahimta lokaci na uku masu tambaya kuɗin ya guri da yawa cikin bayanai na damuwar su za ta abin saboda muka buɗe din an dinga yi lokaci na uku lokaci istirari istirari shi ko lokacin istirari shi kuma lokaci ne na matsi matsi matsi wannan lokacin istirari yana alaƙa ne da salloli guda hudu sallar azhar da sallar la'asar sallar magariba da sallar isha'i lokacin matsi ake ce masa intirari wanda ya shiga wani matsi ya shiga wani kunci to zai iya sallar la'asar a lokacin azahar ya yi azahar ɗin ya yi la'asar ɗin sai ya yi azahar ya yi sallama sai ya tashi sai ya yi la'asar saboda matsi da ya shiga kamar matafi ko kuma ya yi azahar ɗin a lokacin la'asar ya ja a za a kanka lokacin da azar ya haɗa su yayi jam'i hakan nan akwai wannan ƙawancen tsakanin magariba da isha wanda nan mutum zai iya magariba da isha a lokacin magariba zai iya magariba da isha a lokacin isha idan ka haɗa su a lokacin farko ana ce maka jam'u takadir idan ka haɗa su a lokacin ta ƙarshe ana ce maka jam'u ta akhira wannan jinsin guda biyu duka sun tabbata su mafi yake sa a yi wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haɗa sallar azhar da la'asar a filin araba saboda matsi da aka shiga me matsi da zarar rana ta karkata lokacin arafa yake farawa idan lokacin arafa ya fara abin da aka fi bukata a wajen bawa ya shagala da addu'a har zuwa faduwar rana da haka tunda ya shiga cikin wani duki ya shiga cikin wani aiki ya shagala da addu'a idan aka ce la'asar sai ya je ban ya yi sarki ya yi alwala ya shirya ya yi sallah sannan ya shiga da addu'a haka an yanke shi an kafe shi ne wani ma daga nan ba zai saka kuma addu'a ba saboda yanzu an kafe shi kuma ganawa da ubangiji wani abu ne da yake bukatun istibrari ba wa yana son ya shiga ganawa da da ubangiji in ya rike cikin ganawa da ubangiji to ba zan so wani abu da zai shiga tsakani da raba ba wannan yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga yayi sallar azhar da azhar ta yi yayi sallar azhar yayi sallama aka yi kama yayi sallar la'asar daga nan kuma shi kenan an yi la'asar a lokacin azhar aka ci gaba da ainihin ibada ta addu'a ba yankewa har ƙarshen lokaci ba addu'a rana hakan nan wannan shi ya kace ku takate in ya bar wajen bayan rana ta faɗi ya ga musdalifa kwana za a yi a wajen kwana ne wadda ake yin sa na ibada kwana ne wadda ake yin sa na dole kwana ne wadda ake wadda yake yake fuskantar manya-manyan ayyuka wata gari wata gari idan an tashi goma ga wata manya-manyan ayyuka ne a gaban alhaji wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shagala da bacci don haka ya hada lokacin da aka fita daga arafa rana tana faduwa za a tafi wancan waje alin salawa bai yi sallar magariba a arafa ba bai yi sallar magariba a arafa ba saboda a samu a rage wahala aka kama hanya bai yi magariba ba har sai da yi kamar zalifa lokacin kuma isha ta yi yi magariba a wajen yi sallama ya yi isha sai zama ya yi magariba a lokacin isha sannan yin isha wannan ana ta masa jam'u ta akhir to shi ma wannan bukata ce ta sanya aka haka hakan nan matafiyi ko yana kan hanya ko yana zaune a masaukinsa yana iya hada a zahar da la'asar ko a lokacin azahar din ko a lokacin la'asar din duka zai iya matafiyin da zai taso daga misali a ce daga kaduna ko kuma zai taso daga sokoto ko daga wani gari mai nisa wanda zai taso karfe ɗaya ne a zahar ta yi kuma ga alama ba zai sauka ba har magariba za ta yi to wannan sai ya a zahar ɗinsa ya yi la'asar ɗinsa daga yadda zai taso karfe ɗaya nan zai taso to ya yi azahar da la'asar a lokacin a wurin in ya kama tafiya shi kenan ba sauran tsayawa don yin sallah sai mara jiran a kama da magariba ta yi amma idan mutum zai yi azahar a lokaci ya fara tafiya ya sake tsayawa karfe uku da rabi ko karfe hudu sauran kwata ya ce zai yi da azhar dan nan cewa bai waye da musulunci ba saboda ai ya ci gaba da ka ɗauki kiyafi mutumin da za su shiga nufin nufin din nan idan sun shiga ba su san fitowar su ba nufin ne wanda ya shafi al'amarin wajen aiki ko shafi al'amarin maslahar jama'a da al'umma idan an shiga mutum din nan akwai yiwuwar ba za a fito ba har magariba kuma lokacin azahar ta yi kafin a shiga to wannan babu laifi sai a hada azahar da asar a shiga har mutum za a iya masa haka matukar mutum ne na alkhairi za a iya masa haka saboda maimakon ana ci a kaɗe a ce za a yi sallah a dawo to karshe sai a yi yanke maganganu karshe sai ya zama sai a sai zai sabuwar faru a tsakani ko kuma ma ana tafiya yin sallah dan wajen alwalar wajen sarki su ta haɗa baki su sake kulla wani abu a zuwa shiga sabon rikici don haka kowa yana zaune har sai an gama an tashi don haka babu ne idan an haɗa za a da asar a irin wannan lokaci ko kuma an shiga rikin ɗin ana cikin yi sun goma aka shiga har a ɗaya ba a fito ba har biyu sai ba a fito ba ba ɗaga hankali a ce to yanzu ba mu mun shiga ƙasar mai wuya ga shi ba a tashi a nufin ba ga a za a tayi sai a tashi sai a yi sallah sai a wace a nuna ka yin sallah sannan za a dawo to an ƙara bata lokacin tashi don haka abin da ya kamata shine a ci gaba idan la'afan ta yi Allah ya sa an tashi wallahi alhamdu to sai a fito kuma sai a yi azhar da al'asar da mutahi mutumin da za a masa siyasa za a shiga siyasan nan misali karfe biyu na rana in an shiga siyasan nan kuma an daka masa wannan allurar ya shiga wani hali ya ba zai sake farfadowa ba sai karfe sha biyu dare ko na makamacin haka to kafin a yi siyasar sai kawai ya sallar a zahar da la'asar sannan sai a yi siyasar ko shi likitan mai yin siyasar shi ne zai shiga siyasar duka wannan duk ba matsala sai a haɗa su gaba ɗaya a yi su wannan duka mafi ne bukata ce irin ta musulmi idan ta faru babu laifi in kana da wata damuwa wacce kake ganin cewa za ka samu kanka a lokaci ɗaya ne cikin lokuta biyu matsalolin nan guda biyu to kai amfani da lokaci ɗayan ka yi duka guda biyu in na banza kake da shi kai amfani da shi in na biyu kake da shi kai amfani da shi haka musulunci ce wannan bai ta kai ka iya mata ba kaka wani malamin mu ko tafiya yayi ya dawo ya gaji tilis daga tafiya yana so ya bacci misali ya iso kamar karfe sha ko sha biyu da rabi ko daya yana so ya bacci sai ya kallolinsa a zahar da la'akar min duka sai kwanta ya gabacin sa har magaiba ba hadisi ya zo cikin musulun wani salama ya hada a zahar da la'akar din ma suka ce ba ba dan ruwa ba ba dan tafiya ba ba haka kawai ita wannan ma'ana hadisin malamai da yawa suka ta kan ba a aiki da shi saboda in za a ɗauke shi aka aiki da shi to za a wannan da lokacin sallah kenan kowa ya abin da ya dama to amma zai yi amfani ne ga dukkan wanda yake da usul dukkan wanda yake da man to ya haɗa sallolin sana a cikin wakil istirahi in kun kula musulunci alqur'ani ya zo da lokutan sallah guda uku guda uku yau da Allah ta'ala ya ce wa atumis salata tarafay nahari wa zulafan min al-layl ka tsayar da sallah a gefannin yini guda biyu da kuma dare da kuma duhun dare ka tsayar da sallah a gefannin wuni guda biyu da kuma duhun dare wannan lokaci nawa kenan uku gefen wuni biyu gefen farko alfijir sallah asuba kenan dan asali alfijir yana cikin yini ba yana cikin dare ba sallah asuba tana kallon wuni ne ko tana kallon dare tana kallon wuni da haka sallar asuba ita ce tsawon na farko bangare na farko na wuni kenan sai kuma azahar da la'asar bangare na biyu na wuni saboda rana ta kan ta gota wacce kafin rana ta gota wannan kuma bayan ta gota azahar da la'asar sannan kuma sai magariba da isha su kuma na dare lokutan sallah uku kenan sannan a wata aya kuma أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة كقيد صلى لدلوك الشمس دي دي كركة الغانا إلى غسق الليل زوى شجندر وقرآن الفجر تقوم لوكة الفجر هذا لوكة الفجر يا فتو أكبر كنا كنا إذا كنت سواري amma gulukun shamsu karkatar rana a zahadin asar rakatul laili shigan dare yawwa magariba da isha da haka su sun fitna ku ga sallar azuba ce daban mace da mara mace da yarwa amma salloli biyu na rana suna da suna alaka da juna salloli biyu na dare suna da alaka da juna wannan ya sa ana iya yin kowace a lokacin kowace idan kun dubi lokuta ukun nan to za ku ga cewa lokuta ukun nan sun rabe sun rabe kamar yaya rage wasu shi ne a zahar da la'adar tare su ba su da alaƙa da magariba lokacin su ya rabe magariba da isha tare suke ba su da alaƙa da asuba lokacin su ya rabe asuba daban take ba ta da alaƙa da isha ta baya ba ta da alaƙa da azahar ta gaba lokacin su ya rabe in an kiyaye wannan rabewar guda hudu yanzu za a fahimci wani abu kenan ba zai taɓa yiwuwa a haɗa na haɗa da magariba ba mun taɓa hawa mota daga makka zuwa madina wani ɗan saba ne ke jan mota yake jan mota ba mu sallah ba yana ta tafiya yana ta tafiya bayan sallah na aka kai sosai na taka na tafi har wajensa yana tuki sai ce masa kai bawan Allah wani irin mutum ne ba mai sallah ba kana da tafiya kana ina za ka bi ba abin da ya fi sallah sai ce a yake ya aikula gudan gudan da salli ma Allah magarib masjira Haba bawan Allah ka taba gani a na aka da magariba tun da kake tsaron asuba ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba don haka na kada rikici na zamu masu taya ne muka buɗe masauta sai da ita saboda ba zai taɓa yiwuwa ba duk wanda bai yi sallar la'asar ba a rana ta faɗi to ta fita a lokacin ta ta ma ba ba ɗaya daga cikin lokutan nan guda uku da muka lissafa ba muktari ba ne ba laruri ba ne ba istirari ba ne muktari shi lokacin farko yanzu sai lokacin larura shi ma a cikin lokacin ne ikirari kuma lokacin ɗaya ne cikin salolin guda biyu duk lokutan da kuka sun wuce sai rana ta faɗi ba sauran lokaci kuma na sallah dauki dauki an fahimta suka mai jinin mai jinin haila ke sa da a ce sallar la'asar za ta wuce mata jinin bai ɗauke ba sai da magariba ta yi sai da rana ta faɗi sai jinin ya ɗauke to ba za ta rama la'asar ba to da ta fita a lokacin ta to haka duk sun sallah in yanke ya wuce sirrin da ke cikin wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wanda ya bacci wa sallah ko ya manta ta to ya yi ta lokacin da ya tuna don shi ne lokacin ta akwai sirru a cikin wannan فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ya sallace ta in ya tuna ta domin shi ne lokacin ta wai sai da tukunna akai mata kyautar lokaci sannan zai iya yin ta sai dai bai yi la'azar ba sai da ya farka sai ya ganshi kamar wannan lokacin annabi sallama ya ce to ya yi ta tun da bacci ya yi ko mantawa ya yi to ya yi sai ce fa inna zalika waqtuha wannan din lokacin ta ne ma'ana shi a matsayin sa ne wanda ya bacci ko ya mantuwa an ba shi wannan lokacin a matsayin lokacin ta amma in ba haka ba da ba zai